وصحبه ومن والاه وبعد شو gaba karatun mu na hadisi muna karatu cikin littafin riyadus salihin na babban malami Abu Zakariya Yahya ibn Sharh wanda aka fi sun da Imam An-Nawawi sannan muna karatu cikin kitabul fada'il zama da ya gabata mun fara bayani akan babu fadli siwaki wa khisalil fitra wato babin da ya zai magana akan falalan aswaki da kuma khisalil fitra wato ɗabi'u da Allah ya ƙaga wato ainihin bayan shi a kai kyawawan ɗabi'u mun ji cewar ya zo a hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam falalar aswaki har annabi sai na cewa ba dan kare matsarwa al'ummar shi ba da duk lokacin da za su yi sallah ya umarce su da su yi su yi wato ainihin aswaki sannan mun ji cewa annabi sallallahu alaihi in ya farka da daddar abin da yake fara yi shine me yashu sufahu bis siwak wato yana goge haƙoransa da mi da wato ainihin aswaki sannan mun ji cewa maganar ibn qayyim da yake cewa annabi sallallahu yana yin aswaki sawa'un yana azumi ko kuma baya yi mi baya azumi wannan yake nuna kenan yin aswaki baya karya wato ainihin azumi sannan kuma ibn qayyim yana cewa annabi sallallahu in ya farka da daddare yana yin aswaki haka lokacin da zai alola da lokacin da zai sallah da kuma mi in ya shiga gidansa aisha an tambaye ta annabi sallallahu alaihi yake farawa da shi in ya shiga gida tace me tace aswaki wannan yake nuna annabi sallallahu wato mai tsafta ne kuma baya so a ji wani abu na wato ainihin canjin wato ainihin marar daɗi tattare da shi sallallahu alaihi wasallam sannan mun ji fa'idoji da ya shafi aswaki mun ambaci fa'idoji kusan guda goma sha takwas akan fa'ida na ne na asuwaki daga ciki yana daɗaɗa baki yana ƙarfafa dadashi yana yanke majina sannan yana janyo gani so da mun ce idan mutum ya daɗe bai yi asuwaki ba bai tsabtace bakinsa ba me zai samu bakin amosari amosari na in ya tashi har ina zai tafi kwakwalwa har kai daga kai ina zai sako ido shi kenan ka ga mutum yana gani dishi-dishi an gane waɗanda ya tafarki na nanar sassala mutum ya zama yana yawaita tsaftace bakin shi sai dai mun ce brush zai shiga matsayin brush da makilin zai shiga matsayin asuwaki amma bai kai shi ba fawaid da ake samu a yin asuwaki mutum ya goge ko ina lungu da saƙon bakin shi ba zai iya yi dami ba da brush ba yawwa don haka ko da kana da brush to ya zama kana da me kana da da da asuwakinka da in kai brush da makilin ɗinka to wani lokaci kuma a samu za ka yi mai za ka yi asuwaki sannan mun ji fa'ida da malikiya suka baciyar idan a babin nazafa ne mutum zai yi toye da hagu idan kuma a babin ibada ne da mi da dama duk da babu wani dalili da yin yin asuwaki a yi shi da hagun ko da dama sai dai wannan magana ce da suka yi wacce take mai kyau yau za mu tashi a hadisan da suke magana akan as-sunan al-fitra wato sunnoni na mi na wato ainihin fitra da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewar mi al-fitra din shine mi shine addini ko kuma wato ainihin sunna an gane kamar yadda Imam an-Nawawi ya ambata kenan an ce al-fitra ana nufin ko dai sunna ko kuma mi addini wani abu ne da mai kyau da Allah ya kaga wato ainihin wannan al'umma a kai kuma tafarki ne na annabawa na Allah mala yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi qala al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitra annabi sallallahu daga abu hurairah Allah kara mishi da yake cewa al-fitra wato addini ko sunna khamsun abubuwa ne guda biyar aw khamsun min al-fitra ko kuma abubuwa guda biyar suna daga cikin mi al-fitra an gane kenan ba iya su bane amma su ma suna da mi suna daga ciki alkhitan kaciya an gane kaciya malamai sun yi wato ainihin magana a kai cewar shin wajibi ne wasu malamai sun ce wajibi ne akan mace da namiji kun gane wasu malamai sun ce mustahabbi ne akan mace da namiji wasu malamai kuma sun ce wajibi ne ga namiji wato falala ne ga kuma mi mace an gane kuwa sai dai abinda ibn kudama al-maqdisi yake faɗa a al-mughni nashi wanda maganar ita ce ina ga al-fasila yake cewa fa amma al-khitan fa wajibun ala rijal amma kaciya to dole ne ga maza saboda shine tafarki na annabi ibrahim ko da annabi sosai ya ce mana annabi ibrahim yayi kaciya shekarun sana 80 Allah masa umarni ya je yi yayi kaciya an gane kuwa sana hadisai sun tabbatar sai ya ce wa makaramatun fi haƙƙin nisa amma mi wato ainihin wani abu ne mai falala da daraja a abin da ya shafi haƙƙi na mata walaysa bi wajibin alaihinna yace ba dole bane akan su hadha qawlu aktsari ahli ilmi wannan shine magana da yawa daga cikin malamai cewa a maza wajibi ne a mata kuma mi ba wajibi bane ba an gane kuwa wannan shine magana da yawa daga cikin malamai Sheikh Mustapha Al-Adawi a littafin shi Jami'u Ahkamin Nisa bayan ya kawo babi abin da ya shafi kaciya ta mata sai yake cewa fa hasilu ma warada fil mas'ala annahu lam yarid dalilun sahihun sarihun biwa yujibu ala nisa al-iqtita yace abin da yake wato ainihin tattara wannan mas'alar ko ya gangaro a wannan mas'alar cewa babu dalili ingantacce wanda yake a fili wanda yake nuna wajabcin yi wa mata kaciya faman fa'alat falaha wacce ta yi to wa malla falahar wanda ba ta kuma mi babu komi a kanta kenan wannan shine mi mas'ala duk da mu a afirka daman da abin da shari'a ta zo da shi da wanda ba ta zo da shi ba ni mana ake yar wuyan nan wace shari'a ne ta zo ta ce a cire shi to me yasa duk aka gindile mana kowa ne ya bude bakin sa ba shi da ruwa amma mun je mun zauna da laraba kowa bude ma kaga tana kadawa da haka in dai ba wani abu ne na dalili ya zo na likitanci ya tabbatar hasali ma likitocin hanawa suke don an sha an sa wanzami ya sa abin nan ya cire jini ya kifi tsayawa sai dai a je asibitin ku da haka abin da dalili bai zo ba ba bukatar ashe sai an sai an yi shi da haka kun ji ko da kaciyar mata dalili dai sarih sahih babu shi dalili wanda yake a fayyace amma ta maza kuma wajibi ne kuma wannan shine tafarki na annabi ibrahim har annabi sallallahu ya kasance idan mutum ya musulunta in bai da kaciya so da kun san da yahudawa da nasara ba kowa yake ba sai annabi ya ce mutum ya je je a masa a masa wato ainihin a masa a je a masa wato ainihin shayi wannan kenan sai gaba ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal istihdat da aske mi gashin gaba an gane shi na alistihdad wannan kuma matasa da yawa da 'yan mata suna da matsala musamman matasa wajibin ka ne kana aske mi gashin gabanka kuma kada ka wuce kwana nawa arba'in haka anas ya ce ya shi annabi sassan ya sanya mana kwana arba'in kada mu ketara shi face mun mi mun aske gashin baki mun yanke farce mun wato cire gashin hamata mun kuma aske gashin gaba kada mu ketara kwana nawa kwana arba'in to yanzu wani ya yi kwana 140 bai cire gashin hamata da gashin gaban shi ba la ka shebe stick kana wato ainihin aski tsafta fitra ranar da aka ce ma ka aske gashin baki ka yanke farce ka cire gashin hamata ka aski gashin gaban ka ranar sai ka je ka kaman ka arce da gudu sai ka isa Kano baka tsaya ba saboda zaka je ka mi sakayau kai ma ka yi mi ka ji ka babu nauyi haka wannan fitra ne mutum a same shi yana mai aske gashin gaban shi wata glemul azfar da wato ainihin yanke mai farce mummunar ɗabi'a ce a same ka da farce zuku-zuku kuma dalili ne na ƙazanta in bai kai dalili na hauka ba domin du mai hankali da wuya ka ga farcen sami zuku-zuku mu da in ka ga mutum da farce dogi mai ake ci da shi mahaukaci so da du mai hankali za ka gan shi mai shi yasa da ko makarantun boko ake inspection dukkan ranar litinin da laraba za a zo a duba farce wannan ɗabi'a ce mai kyau ko kai malami na makaranta ko kai uba a gida kana kallon yaranka domin akwai wata ɗabi'a da ban sani ba ko na akwai amma abun laraba na gani sai mutum ka ga ya bar farce guda ɗaya ko wannan na ƙaramar yatsa ko wannan na manuniya sai kusan wata biyu uku bai yanke shi ba da haka duka yana yanke sauran baya yanke wannan wannan ba addini ba ne an gane addini shine duka kami ka yanke su sannan babu wani dalili da ya zo cewa kar a yanke farce da daddare ko kuma kar a yanke shi wata rana babu shi an gane kuma yanke farce ba a bata alola don haka in na alola in yanke farce me zan je ne sallah daga cikin nawa kai zuru'i babu mai taklimul azashir babu yanke farce wannan kenan don haka barin farce da anar sai ya sa musu kwana arba'in ba yana nuna in ka yanke kasa da haka kayi laifi bane da aka kasa da kwana arba'in ma in farcen ka yayi tsayi to ka yanke farce ka aske gashin mai gashin gaba wa natful ibti da kuma cire gashin hamata mutum ya zamo yana cire mai gashin hamatan shi imamun nawawi ya ce cirewar shi ya fi in bai yi karfi ba amma ya yi karfi askewar a iya wa kasu sharib da kuma mai saisaya gashin baki a nan kun ga ko yanzu yahuda sun yi nasara a kanmu wai sai aka ce dokar wasu ayyuka da za ka yi sai dai ka aske gemu ka bar mi annabi sallallahu kuma abin da ya ce shine ku aske gashin baki ku bar gemu ku kalafa majusawa kenan in ka aske gemu ka bar gashin baki ka yi daidai da zuwa majus majus haka annabi sallallahu a hadisi ya faɗa juzu shawari war kulliha khaliful majus wato ku aske gashin baki dinnan ku tankwale shi ku sake gemu ku bar shi ku kuma mai saba wannan majusawa wannan shi ne sannan da sassan ya ce khaliful mushrikin ku saba mai mushrikai wafirul liha ku cika gemu wa ahfush shawari gashin baki kuma ku mi ku aske shi to amma yanzu sai ya zamo wai soja ba zai iya rike bindiga bane inda gemu a wannan dinsa da a habasa ko kuma DSS ba za a gane shi ba wani yanzu Taliban kasan Taliban ana yanzu haka kiristocin duniya da yahudan duniya suna yakansu akan sun ce sojojinsu dokar soja sai ya bari to wace ba zai iya rike bindiga ba yan boko haram har suka gama ta'addancin su ko suke kai ba da gemu suke yin bindigar sai harbi ba dan haka shi gemu baya hana a rike bindiga ko a wani aiki na security an gane zamanin annabi sallallahu alaihi sahabbai kab yaƙoƙin da suka je suka a kura da suka zauna cewa mu aske gemu mu saboda mu ji sakai hudun zamu yaƙi na haka wani wani sharri ne na yahudawa da cewa sai sun raba mu da addinin mu cewar in za ku yi aiki iri kaza sai kun cire gemu sai kun bar gashin mi gashin baki wannan kuma koyi ne da majusa la'alla ma ta hanyar can suka samu mana shi mu je mu gaba wannan dai muttafaqun alaihi wal al-istihdad halqul ana al-istihdad shi aske gashin gaba wa huwa halqu sha'ri alladhi hawla al-farj shine askin aske gashin da yake kewaye da farji wannan kuma both mace da mi da namiji yawa mutum ya zama mai mai tsafta وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى عائشة الله قالها متى إذا تشعني وسلم عشر من الفطرة أبو بوا قد أقوم سنة دقى شكمي الفطرة قص الشارب سيسي قاشم باكي wani in ya bar gashin bakinsa sai ta gefa in aka yi rawun ɗinsa ya yi murza shi ha ba jama'a ya yi wani iri ƙazanta ne an gane ko ƙazanta ne yau kuma kana da mata yanzu kai ha ba mala wa ifaful lihya da wato ainihin cika gemu malaman luga suka ce al-lihya shine mi sha'arul khaddaini wa zaqn wato gashin nan kunci da kuma mi haɓa kenan wanda ya sai na ya bar iyana ya taɓa min gemu na biya ce wafiru ku sake shi wato ainihin gemu din arkul lihiya ku bar gemu ya sakata min ya wato ainihin wala ku sake shi amma mutum sai siye shi ko ya je amar haka amar haka dan mazane iri iri dai da abubuwa na duk ba addini bane siwak da aswaki yana daga cikin mi fitra in ka ga mutum kazami in ya zo kusa da kai tsakanin ku mita ɗaya baki yana tashi to wannan ya saba wa mai fitara allati fatara nasu alaiha wasu shaqul ma da shaƙa ruwa a hanci wa qassul azfar da wato ainihin yanke farce wa ghaslul barajim da yanke albarajim malamai suka ce albarajim kamar yadda ya zo a ƙasa za ku ya ce uqadil asabi shine matsayi matsayin yatsu malamai suka ce daga cikin abin da zai shiga albarajim din shine duk wani lungu da sako na jikin mutum yawa a same ka kenan kana tsaftace kunne kana tsaftace hamatanka kana tsaftace matse matsinka na jikinka duk wani gurin da datti zai iya taruwa to yana daga cikin fitara mutum ya nami ana tsaftace shi yawwa amma a ce mutum musulmi ba haka musulmi kullum in ka ganshi ko da talaka ne zaka ganshi me fes talauci ba ba nuna mutum ya zama kazami kun gane ko da talaka ne dan kayanka nan in ka wanke su ko da baka goge su ba kai kai wanka ya zaka ganka asalin kafes yawwa wa natful ibti da cire gashin wato hamata wa halqul ana da aske gashin gaba wa intiqasul ma da tsarki shine intiqasul ma listinja tsarki da ruwa kenan qala rawi wanda ya rawaito wannan hadisi yace wa nasitul ashira illa an takuna al-mudmada yace na manta na goma amma ya iya kasancewa kuskuren baki qala waki' wa huwa ahadu ruwatihi wato ɗaya daga cikin da suka rawaito wannan hadisi wanda shine al-waki' yake cewa intiqasul ma yani listinja abinda ake nufi da wato ainihin intiqasul ma shine yin tsarki da ruwa kenan mutum al'aslu shine mutum wannan najasa ta kama shi je ya tsarki da ruwa sannan ba abin da yake iya fitar da najasa 100% illa ne illa ruwa yawa ruwa dinnan ni'ima ne ka shiga ban daki inda ruwa kai tsarki sai ka fito kawai baka shiga ba amma ka ce ga in kawai sauran ku ga arna da suke amfani da kullun toilet paper ka gama ce iya mace amma ta zo kusa da kai kawai tashi take an gane doyi take wari take me yasa ba ba ta amfani da ruwa shi ruwa din nan wa an zanna minas sama ima'an tahura yawa ruwa din nan mai tsarki ne a karan kansa mai tsarkake wani shi ne don haka wanda yake tsarki da ruwa zaka samu ko baka da sabulu wanka in zaka na baka da sabulu wanka in zaka na wanka da ruwa zaka ji amma zama toilet paper ne aka sa a hamatanka ka goge ka sa a matsayin matsanka ka goge ya kake gan an yi sati ana haka in ka tunkaro mutum sai dai ya matsa wanda zai kama duniya za ta tashi رواه مسلم إمام مسلم يرويتون البراجم لنا بالباء الموحدة والجيم البراجم كنا وهي عقد الأصابع متى متى ياسو وإعفاف اللحية معناه لا يقص منها شيئا كل ما لا أبين ديش يجي تشك جيمو إن شيني معناه سكان متين أسكي ولا أبدا جيمو سا ناك أسكي جيمو بعديني بن كما وهي متين يجي أي أدوني أسكي جيمو لا أدو شيني برمي malamai suka ce barin gemu wajibi ne saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa me khaliful mushrikin wafiru liha ko luha ya jam'in sa al-lihya ko luha ko al-liha ku saba wa mushrikai ku cika gemu kuma ku aske mi ku aske gashin baki sannan annabi sallallahu alaihi hadisi yana cewa juzu shawari ku wato ainihin tankwale gashin baki wa arkhul liha ku cika gemu khaliful majus ku saba wa me majusa sannan malamai suka ce aske gemu yana kama mutum yana kwaikwayon wannan ba musulmai ba su ne suke mai aske gemu su bar mi su bar gashin baki sannan kuma mutum yana kwaikwayon mi mata yau saboda mace ce ba ta da mi ba ta da gemu yau yanzu kai kanwanka tana da gashin gira misali sai ta aske mi zaka ce ta yi Allah ma ya tsine irin waɗannan ko ta aske gira to kai ma yanzu Allah da ya tashi halittanka da kera ka sai yi ka da mi sai kake aske shi haka ba addini ba ne yau ba addini ba ne ba kuma ado ba ne ado shi ne kabar kanka yadda Allah ya yi ka gane wannan shi ne ado hadisi na gaba a babun wani bin umar radiyallahu anhu ma anhu nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce ahfur shawari ku tankwale wato ainihin mi gashin baki wa af wa a wannan ahfu kenan a shawari wa aful liha ko alluha ku wato ainihin cika mi wato ainihin ku sake gemu ku bar shi ya cika wato ainihin wannan shine abin da suke cewa a babin fa'ida wannan abin da ya shafi kaciya malamai suke cewa ta yara ka samu kai mutum lokacin da ya wayo kafin ya balaga ka kuma ka samu a masa a ranar bakwai da haihuwan shi saboda hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin abdullahi dan abbas an tambaye shi cewa ya kake lokacin da annabi sallallahu alaihi ya rasu ya ce lokacin ana maktun an mun kaciya sai yake cewa kuma ana mana kaciya ne mun kusa balaga kenan kun gado yana nuna mi annabi sosai ya bar duniya shi kuma ya kusa ya kusa shiga shekaru na balaga wannan kenan sannan akwai hadisai guda biyu ɗaya yana da rauni amma imamul albani ya ce ɗaya yana karfafa ɗaya saboda mafitansu daban-daban hadisin da imamul bayhaqi ya rawaito hadisin jabir abdullahi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ranan bakwai da haihuwan hasan da hussein ya wato ainihin sa musu suna kuma ya musu yanka ya musu kaciya ɗaya hadisin kuma wani hadisin yana da rauni ɗaya hadisin kuma annabi sosai ya ce yana daga cikin mai abin da za a yi wa yaro ranar bakwai ɗin shi shine a sa masa suna kuma a masa a masa kaciya kenan ka samu yaron ka namiji kai masa kaciya ranar bakwai wanda kusan ma yanzu ya fi saboda uwa ana takaita mata abu da yawa yaron an markaci yana yaro nan za ka samu cikin ƙanƙanin lokaci yake yake warkewa sannan bisa ɗabi'a kun sani jaririn an kwantar da shi baya juyi baya motsi sai an zo an juya shi to sai zama wannan yana ba shi daman ba zai fama ba ba zai kaza ba ga kuma jikin sa yanzu yake tsoro amma za ka samu wani in yayi wayo ya bata ta a san matsala ai kaza ai kaza don haka dai in har an yi mutum a shekarun da yake ya kusa balaga babu laifi in kuma an masa kafin wannan lokacin shi ma babu ne babu laifi wannan su ne sunan fitra da ya dace mu kula da su bangi ta ala fahimtar da mu addinin shi wanda za mu tsaya gobe sai mu tashi a abin da ya shafi zakka sallallahu alaihi wa sallam ala muhammad wa alihi wa sallam